أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna tara ga watan jimadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da hudu ga watan daya shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin unguwar hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin muqaddimatul iziya lil jama'atul azhariya littafi wallafar babban malami abul hasan ash-shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasi na 21 a cikin wannan littafi muna dai duba sharhin dan na fatuhul bariya fatuhu rabbil bariya na dr muhammad mansur hafizahullahu ta'ala wannan darasin karshe mun karasa karatu ne game da mawani'ul haid abubuwan da haila ke hanawa inda muka yi bayani akan tana hana sallah azumi saki da kuma shafar alkur'ani bisa saɓani na malamai da kuma karatun wato karatun alkur'ani sannan da kuma wato shi ma bisa saɓani dai na malamai da kuma shiga masallaci shi ma bisa saɓanin da muka karanta na malamai wanda dukkan ainihin wato matsalar ko kuma ƙaulin da ya fi zama rajihi mun karanta kuma mun yi bayani gwargwadon hali mun kawo dalilai na hadisai da kuma ainihin wato maganganun magabata akan wannan matsala bayan nan sannan muka cikin mawani ulhaidin kuma akwai ainihin wato saduwa ta aure wanda shi ma wannan malamai sun yi ijima'i akan haramcinta in akwai jinin haila sannan sai kuma muka karanta wata gaba ta bambance tsakanin jinin haila da jinin wato istihada ta fuskar abin da ya shafi launi kaurinsa ko rashin kauri wari ko rashin wari daskarewa ko rashin daskarewa da kuma ainihin wato daga inda kowannensu yake fita sai kuma raɗaɗi ko rashin raɗaɗi ko zafi misali ko kuma yawa ko rashin yawa wannan duk suna da daga cikin hanyoyin da za a iya bambance wannan jinin haila ne wannan kuma ba shi bane jinin istihada ne ta fuskar launi muka ce jinin haila yana da duhu shi ko jinin istihada wato jajawur ne sannan ta fuskar kauri shi jinin haila yana da kauri shi kuma jinin istihara tsararo ne siriri sannan ta fuskar wari shi jinin haila yana da wari shi kuma jinin istihada jini ne da ba shi da wari sai dai ka ce karni irin jini na al'ada sannan ta fuskar sandarewa ko daskarewa shi jinin haila baya daskarewa in ya fito amma shi jinin ainihin wato istihada yana daskarewa sannan shi jinin haila ta inda yake fita yana fitowa ne daga can ƙasan mahaifa inda shi kuma jinin istihada yake fita daga nan saman mahaifa sannan ta fuskar raɗaɗi shi jinin haila a wani nau'i na raɗaɗi ko zafi sannan shi kuma jinin istihada ba a samun wannan raɗaɗi ko zafi ɗin ta fuskar yawa shi jinin haila wato kaɗan yake fita kaɗan kaɗan wato shi kuma jinin istihada yana fita ne da yawa wannan dukkan ainihin wato wanda Allah ta'ala ya sa ko macen da ta gane wannan bambance-bambancen to koda ta samu kanta cikin ishkali na jinin istihada insha Allah za ta iya tamyizi ma'ana za ta iya bambance tsakanin jinanan guda biyu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi ahkamin nifas mala yace wani fasali ne shi kuma wanda zai bayani akan hukunce-hukuncen jinin haihuwa yake cewa annifasu huwa damul kharij min al-qubuli bi sababil wilada غير زائد على ستين يوما فإذا زاد على ستين يوما فلا تظهر مالا أبو الحسن الشاذلي كتوا شي جنن نفاسي هو الدم الخارج شيني جنن دي كيفتا من القبول تقبا بسبب الولادة دليل هيهوا غير زائد ba jini bane da yake karuwa ala 60 yauman akan kwana 60 fa'iza za da ala 60 na yauman idan ya ƙaru akan kwana 60 falatas ta zihiru kawai wanka za ta ci gaba da sallah ba za ta yi sauraro ba ba za ta yi istizhari ba an fahimta a nan hadha alladhi dhakarahu al-musannif rahimahullah wannan shine abin da shi mawallafin littafin iziya ya ambata Allah ya masa rahama min annan nufasa cewa mata masu jinin biki wata mace mai jinin haihuwa tamkusu 60 yauman za ta zauna kwana 60 huwa qaulul imami malik wannan shine qaulin imamu malik imamu darul hijra kamar yadda ka koma cikin hashiyatu da suki ala sharhil kabir za ka ga wannan magana allazi raja'a anhu wanda fatawa ce da shi ma ya dawo daga kanta wa qala inna ma yurja'u ila al'ada da imam malik ya tafi akan cewa jinin nifasi kwana 60 ne shine makurarsa daga baya kuma sai ya dawo daga kan wannan ra'ayi sai ya dawo kan ra'ayin cewa ana komawa ne zuwa ga mafi yawan al'adar mata kwana nawa suke da haka za a tambayoyi ga mace za a tambayi mata menene yawan al'adar su game da jinin istihaza kwana nawa suke jinin nifasi kai da haka sai ya dawo kan daga yankewa zuwa kwana 60 sai ya dawo da shi cewa yurja'u ila al'ada ana komawa ne zuwa ga al'adar su mata din ibn al-qasim yana cewa kana malik ya fin nufasa imam malik da ya kasance yana faɗa game da mace mai jinin haihuwa ya ce a ƙasa ma yumsiku haddam wato makurar ƙarshen abin da jinin hailarta zai tsayar da ita ga barin yin sallah da sauran ibadu sittu na yau kwana sittin ne daga kwana sittin din nan kuma in ya tsaya shi kenan bai tsaya ba za ta yi wanka ta ci gaba da ibada sun maraja an zalika akhiru ma laqinahu ibn al-qasim ɗaya ne daga cikin almajiran imam malik kamar yadda mun karanta a can mukaddima in kun tuna yake cewa sannan kuma imam malik ya dawo daga wannan fatawar ƙarshen haɗuwa da muka yi da shi sai muka ji ya canza waccan fatawa faƙala sai ya dawo yana cewa ara imam malik ya ce ina ganin an nas'ala an zalikan nisa mu tambayi mata game da wannan jini na istaha jinin wato jinin haihuwa ahalil ma'arifa wayanda suke da ilimi suke da sani a wannan bangare fatajilisu a ba'ada min zalik da aka sai mace ta zauna mafi nisa daga cikin kwanakin da suka faɗa idan misali an samu wasu sun ce a kwana 40 ne wasu sun ce kwana 50 to sai mu duba sai mu bashi zuwa kwana 50 ma'ana mafi nisan shi za a ɗauka ma'ana mata za a tambaya su kuma sai su ce kila su ce kwana kaza ko kwana kaza to mafi nisan abin da suka faɗa sai a ɗauke shi ina fata an gane kamar yadda in ka duba attaj wal ikilil da kuma mawahibul jalil da za ga wannan bayanin na imam malik wa ya ƙulu malikul al'awwal ƙalal imamu shafi'i wa hakawu ibnu aqil ko uqail riwayatun an ahmad amma jumhur amma ra'ayin jumhurin malamai min ahal ilm jumhur mafi yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi fa zahabu su kam sun tafi ila anna muddatan nifasi arba'una yawman cewa makurar kwanakin jinin haihuwa kwana arba'in ne wa wafaqahum ba'dul malikiya kuma wasu daga cikin yan mazhaban malikiya sun yi muwafaka da su a wannan ra'ayin cewa kwana arba'in shine ainihin makurar kwanakin jinin ainihin wato haihuwa wa mala ilaihi ibn ibn abdul bar haka ibn abdulbar annumari shi ma daga cikin malikiya shi ma ya karkata zuwa wannan ra'ayin cewa mafi yawan kwanakin jinin haihuwa kwana arba'in ne kamar yadda in ka koma cikin mawahibul jalil za ga wannan bayanin sun kafa hujja wastadallu bi hadithi ummi salama su jumhur sun kafa hujja ne da hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda inda suka ce kanatin nufasa tajlisu mace mai haihuwa mai jinin haihuwa takan zauna ala ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman kwana 40 an fahimta wannan hadisin sahihun sahihi ne bi shawahidihi in an tattara shawahid dinsa imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin da imamu abu dawud da tirmizi da ibnu maja da hakim wa gairihim min hadithi kathir bin ziyad da wasunsu kuma hadisi ne da aka samo shi hadisi ne na kathir bin ziyad an musah al-azdiya an ummi salama bihi wa du'ifa isnaduhu bi sababi musah al-azdiya an raunana hadisin malaman da suke raunana hadisin suke cewa bai inganta ba suna raunana shi ne saboda ita wannan cikin maruwaitan akwai musah al-azdiya la yu'rafu haluha suka ce ba san halinta ba to a ka'idar malaman hadisi kuma duk wanda ba san halinsa ba ba a karɓar ruwayarsa amma alhafiz ibn hajar al'asƙalani ya yi magana a kanta ya ce makabula ya ce ana karɓar maganarta makabula karɓaɓɓiya ce taƙarib in ka koma cikin taƙarib za ka gani ai haithu tutaba ai duk lokacin da aka yi mata mutaba'a to ana karɓar hadisinta walahu shawahid kafira sannan hadisin yana da shawahid ya zo ta wasu hanyoyin da yawa lakin la ya khalo ayyu wahidin min hamin makal sai dai kowace hanya akwai kace nace akwai yan maganganun malamai akan kowace hanya wa qad sahahu al-hakim amma hakim ya inganta hadisin wa wafaqahu adh-dhahabi malan zahabi ya wafaqa masa wa qala an-nawawi hadithun hasan imam imam an-nawawi yace wannan hadisi ne hasan wa qala al-khattabi imam al-khattabi yace afna al-bukhari ala hadha al-hadith imam al-bukhari ma yayi yabo ga wannan hadisin wa amma qawlu jama'a min musannifil fuqaha innahu da'ifun fa mardudun alaihim da haka maganar wasu malaman daga cikin ainihin wato mawallafa musamman fuqaha su wato maganganun su da suke cewa innahu da'ifun hadisi ne da'ifi mai rauni fa mardudun alaihim wannan magana duba da wasu malaman maganganun su za a mayar da wannan kauli cewa hadisi da'ifi ne ma'ana hadisi ne wanda yake mai ya inganta ka koma cikin ilal na tirmidhi al-kabir da kuma nasibin raya na zaila'i da kuma al-samarul mustatab wa sahihu abi dawud da kuma sahihu abu dawud wannan duk gaba ɗayansu sun kawo wannan hadisin da aka hadisi ne sahihi bi shawahidihi kamar yadda ainihin wato malamai suka faɗa wa fi riwayati abi dawud wa fi riwayati li abi dawud كانت المرأة من نساء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس arba'ina laila la ya amuru han nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin wato nifas yake cewa wannan shine hadisi na biyu da suke kafa hujja da shi cewa kanatil mar'atu mace takan zauna min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam taqaudu daga cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zamani da su sukan zauna fin nifasi game da jinin haihuwa arba'ina laila kwana arba'in la ya amuru han nabi sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifas annabi kuma baya umarta su da su rama sallar da suka yi cikin wannan kwanakin na jinin nifasi wannan shi ma hadithi ne wanda yake abu dawud ya fitar da shi wa hassanahul albani fil irwa walakin idza ra'at tuhura sai dai malamai suka ce idan mace ta samu tsarki ta ta samu tsarki jinin ya dauke qabala zalika kafin wannan kwana 40 din fa innaha taghtasil za ta yi wanka wa tusalli ta yi sallah li ahadithin saboda hadisai waradat da suka zo fi zalika akan haka ya adudu ba'daha ba'dan da an tattara su sashin su zai karfafi sashi qala tirmidhi imam tirmidhi rahimahullah yace wa qad ajma'a ahlul ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum haqiqa malamai ma'abuta ilimi cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su sun hada akan an ala annan nufasa akan cewa macen da take jinin biki tada'u sala za ta bar yin sallah ne 40 yawman tsawon kwana 40 illa an tara duhura sai dai in ta samu tsarki kabala zalika kafin kwana 40 din fa innaha taghtasil to anan sai ta wanka wato salli ta ci gaba da sallah fa idza ra'atid dama ba'da al-40 suka ce amma in ta ga jini bayan kwana 40 fa inna akthar ahli al-ilm qalu mafi yawan malamai sun ce la tada'u sala ba'da al-40 ba za ta daina yin sallah ba bayan kwana 40 din nan tunda bai tsaya ba wa huwa qawlu aktharil fuqaha wanda wannan shine qaulin mafi yawan malaman fiqhu wa bihi yaqulu sufyan ath-thauri wannan shine ra'ayin sufyan ath-thauri wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq bin rahuya an fahimta wa qala ash-shawkani والأدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوما متعاضدة بالسنة إلى حد الصلاحية والاعتبار فالمصير إليها متعين فالواجب على النفساء وقوف أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك كما دلت على ذلك الأحاديث السابقة شما أبن دي تفاقي كينا شوى إندي ماشي wato ta ci gaba da ganin wannan jini za ta ci gaba da sauraron sa tsawon kwana arba'in ba za ta yi sallah ba da sauran ibadu har sai in ta ga ta samu tsarki kafin kwana arba'in din to anan shine sai ta wanka ta ci gaba da sallah kamar yadda hadisan da suka gabata suka nuna wa qawlu malik al-akhir sai kuma maganar imam malik ta karshe da ya ce kwana 60 daga baya kuma ya ce a tambayi mata an fahimta to sai suka ce wa huwa adamu tahdidi akthar muddatin nifas kaga kaulin imam malik na karshe shine rashin iyakance mafi yawan kwanakin jinin biki mabnahu ala ikhtilafi ahwalin nifasa kaga kenan maganar da malam abdurrahman al-akhdari ya kawo cewa aktharu wato aktharu al-haid 60 yawman da kuma nan shi mai iziya da sauran littafan duk da muke karantawa ashe kaulin imam malik ne na farko akan sa suka tafi ina fata an gane da haka imam malik yana da akawal guda biyu akwai kaulinsa na farko shi ne tafi kwana 60 a kansa duk yawanci littafan da muke karanta a kan wannan ra'ayin suke an fahimta akwai kuma kaulinsa na biyu inda ya ce a tambayi mata mabanahu ala ikhtilafi ahwalin nisa shi kuma ya ce za a gina shi ne akan bambance bambancen halayyar mata fi zalika akan haka wa annahu laysa hunaka sunnatun yurja'u ilaiha fil mas'ala yake ta domin babu wata sunna tabbatatta da za a koma kanta akan wannan mas'ala amma hadithu ummu salama radiyallahu anha kanatin nufasa tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 40 yawman yace fahamaluhu ala al-ghalib aw ala adatin nisa fi dhalika al-asr imam malik shi yace wannan hadisin cewa mata sun zamanto suna jinin biki su zauna kwana 40 a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace su sun fassara shi akan mafi yawa alal ghalib mafi yawancin su ne suke yi akan samu da tukan wuce haka an fahimta au ala adatin nisa fi zalikal asar ko kuma al'adan matan wannan zamanin ne su ne suke kwana arba'in baya wuce musu haka amma ba wai an ɗauke shi cewa za a koma kansa cewa matsala ce yankakkiya ba au annahu warada fi nisa'in makhsusatin ko kuma shi imam malik yana ganin da shi da ire-irensa suna ganin wannan hadisan sun zo ne suna magana ne akan wasu mata na musamman wasu keɓantattun mata li'annahu warada fi ba'd turuq muqayyada muƙayyadan bi nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam kama nuqaddim yake cewa domin a wasu ruwayoyin ya nuna cewa hadisin ya takaitu ne ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam kama wato takaddama kamar yadda ya gabata mun karanta hadisin a can baya ko to sai malai ce warrajihu zance mafi rinjaye allazi zakarahu al-musannifu wanda mawallafin littafin iziya abul hasan ash-shadhili ya ambata min al-iktifa'i bi 60 yawman na wadatuwa da kwana 60 huwa rajihu shine kauli rajihi shine zance mafi rinjaye wa huwa alladhi ikhtarahu faqihu al-asr al-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad Salih al-Uthaymeen cewa kwana 60 faddamu idza kana mustamirran ala watiratin wahida fa inna tabqa ila tamami 60 shi yana cewa idan jini mace ta ci gaba da zubar da jini na haihuwa kuma yana da yanayi da sufa iri guda ba bambanci to za ta ci gaba da zama tana lissafi har zuwa cikar kwana 60 wala ta tajawazu wala ta tajawazahu amma ka ta wuce kwana 60 wa idza zada ala zalika in ya karu akan kwana 60 fa in wafaqa al'ada fa huwa haidun in yayi daidai da irin al'ada wato jinin al'ada ta to haila ne in ya wuce kwana 60 sai ta kalli irin yanayinsa da kuma halayyar da ta da yanayinta na jinin haila in ta ga yayi daidai da irin wannan to haila ce ta dawo mata kuma ba jinin haihuwa bane da haka za ta yi wanka daga jinin haihuwa kuma yanzu ga jinin haila da haka jinin haila ne yanzu wa illa in ku ta duba ta ga bai yi kama da jinin hailar ta ba kuma gashi shi na haihuwan nan yayi kwana 60 fa huwa damu fasadin to jini ne na wata matsala cuta ce kawai an fahimta la ta turuk la ta turuka min ajalihi sauma wala sala saboda wannan jinin da ya ƙara akan kwana 60 kuma ba jinin haila bane to ba za ta daina sallah ba ba za ta daina azumi ba jinin yana zuwa tana sallah yana zuwa tana azumi domin wannan ya zama damu illatin wa fasad wallahu a'lam na fata an fahimta sai malam yake cewa sai kuma maganar hukunce-hukuncen jinin haila da jinin biki duk iri ɗaya ne sai malam ya ce wa hukumu damin nifas hukuncin jinin biki fi ma yamna'u cikin abin da jinin biki ke hanawa wa fiƙiti za'ihil gusla da kuma hukunta wanka da jinin haila yake yi ko jinin ainihin wato nifasi yake yi hukumu damil haidi mutulakan hukuncinsu ɗaya da jinin haila saki ba ƙaidi wallahu a'lam an fahimta da haka wancan matsalolin da muka karanta ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba ba za ta taba alkur'ani ba bisa sabani ba za ta shiga masallaci ba bisa sabani ba za ta yi ainihin wato ba za a sadu da ita ba da kuma me abubuwan nan guda bakwai da muka karanta a baya ko to hukuncin jinin hailacin shine hukuncin jinin nifasi duk abin da aka hana waccan an hana wannan an fahimta yake cewa ya tafi ƙudamin nifas ma'adamil haid kenan jinin nifasi da jinin haila suna haɗuwa fi mawani'ihi cikin abubuwan da wato ɗaya daga cikinsu yake hanawa wa fi wujubil ghusl ba'dahu kuma wajen wajabcin wanka bayan kowanne daga cikinsu kamar yadda jinin haila in ya ɗauke wajibi ne mace ta yi wanka to haka jinin biki نقل الإجماع على ذلك الشوكاني وغيره وذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله من الفروق بين الحيض والنفاس أنه yake cewa sai dai al'allama ibn Uthaymin ya ambaci wasu ‘yan bambance-bambance tsakanin jinin haila da jinin biki na farko akwai bambanci bambanci na farko yu'addul haid shi jinin haila ana kirga shi dalilan ya zama dalili ala bulugil mar'ati akan balagar mace dunan nifasu ba jinin biki ake kirgawa ba da aka cikin alamomin balaga na ya mace jinin haila ne ba jinin biki ba kaga wannan bambanci an fahimta fa innal mar'ata la tahmilu hatta tabluga domin mace ai ba za ma ta dauki ciki ba sai ta yi balaga to kuma alamar balaga shine zuwan jinin haila ba ita shi jinin haihuwa ba wannan kaga bambanci ne na biyu yace tahtasibu iddat tuhtasabu iddatul mar'a bil haid dunan nifas ana kirga ana yin lissafin iddar mace in an sake ta ko in mijinta ya mutu ko wani abu mai kama da haka na idda da ake da ita da jinin haila ba da jinin haihuwa ba wannan kaga shi ma bambanci an fahimta da hakan an sake mace ba a kirga ba a mata lissafi da jinin haihuwa da jinin haila ake mata lissafin iddata sannan yace tusabu muddatul haidi min al ila duna muddatin nifas haka ana lissafin wato lokacin jinin haila ne idan miji ya yi wa matarsa ila'i ya yi rantsuwa cewa ba zai ƙara kusantarta ba za a yi man lissafi ne da jinin haila duna muddatil nifas ba lokacin jinin nifasi ba an fahimta yanzu kaga da aka ce misali mace idan mijinta ya mata ila'i wallazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurun fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azama talaqa fa inna allaha sami'un alim to wannan ila inda Allah ta'ala ce arba'atu ashhurin yayi rantsuwa ba zai sake kula matarsa ba akai wata daya ta yi jini daya bai kula ta ba akai jini na biyu bai kula ta ba kuma sai ta yi misali to yanzu kaga wannan wata biyun da ta yi kafin ta haihu tana iya wadda take tana da ciki tana jini ne an fahimta akwai matan da suna da ciki suna jini duk da cewa akwai sabanin malamai mun karanta shi a baya an fahimta to yanzu kaga ila in zai tsaya yanzu sai ta yaye yaron dan akwai wanda in tana shayarwa ba ta jini idan irin wannan ne har sai ta yaye yaron jinin hailata ya dawo sai kuma a ci gaba da lissafin ila'i ba za a mai lissafi da daukewa jinin biki ba kaga wannan ma bambanci ne ko to ina ganin wannan shine karshen babin ko to sai albabu thani wato fasal karshen fasalin kai wannan karatun da muka yi cikin darasi 20 wannan mun shiga darasi na 21 a cikin wannan littafin duk a babul awwal muke albabul awwal fi tahara to duk mas'alar da ta shafi abin da ya shafi tahara akan ta abul hasan ash-shadiri yayi ta kwankwatse mana ita tare da taimakon sharhin Dr. Mansur Sokoto da muka yi ta karantawa to yanzu za a shiga kuma babi na biyu dama ya ce littafin akwai babi goma sha ɗaya a ciki to yanzu cikin babi goma sha ɗaya ɗaya muka yi saura goma to yau muka shiga kuma babi na biyu an fahimta amin amin yake ce albabu thani fi sala babi na biyu shi kuma zai yi bayani ne akan sallah da abin da yake da alaka da sallah wahiya ahadu arkanil islamil khams ita dai sallah ɗaya ce daga cikin tuwasu da rukunan musulunci tubalan musulunci guda biyar allati buniya alaiha wadda aka gina musulunci wato tubala guda biyar daga cikin tubalan da aka gina musulunci a kai shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasulu tubalin farko kenan shaidawa babu wani abun bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah sannan hakika annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzansa ne wannan shine tubalin farko wa iqamis salati tubali na biyu shine tsaida sallah wa ita'iz zakati tubali na uku shine tsaida wato bada zakka wa saumi ramadana tubali na hudu shine azumin watan ramadan wa hajji baitillahi haram da kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma liman istata ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa wannan shine tubali na biyar to wa'annan su ne tubalan da a kansu aka gina ainihin wato musulunci kamar yadda ya tabbata a cikin hadithin buniyar islamu ala khamsin wasalatu sallah a azamuha a cikin tubalan nan guda biyar sallah ita ce mafi girmansu ba da shahada ta in ka cire tubalin farko in ka cire kalmar shahada to azumi bai kai sallah ba hajji bai kai sallah ba zakka ba ta kai sallah ba dukkanin waɗannan azumi zakka hajji to sallah ta fi girma ta fi su girma in ka cire kalmar shahada wannan dama ita ce farko an fahimta ko to sai malam yace mece ce sallah ita dai sallah lughatan a larabci addu'a ma'anarta addu'a an fahimta wa summiyati salatu shar'iyya salatan lishtimaliha alai abin da ya sa sallah a shari'ance aka kira ta da suna sallah sabida ta kunshi addu'a din amma asalin kalmar asala da larabci addu'a kenan addu'a wa bi hadha qala al-jumhur min ahli al-lugha wannan shine abinda jumhur cikin malaman lugha masana lugha suka faɗa wa gairihim da wasu su min ahli tahqiq domin ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratu tauba wa salli alaihim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum wa salli alaihim kaga anan sallah ce ta zo amma bi ma'ana halughawi ma'anar sallah ce ta luga ta larabci ba ma'anar ta sallah ma abociyar ruku'u da sujada da tasbihi da kabbara da sauransu ba da kuma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib idan an gayyaci ɗayanku zuwa walima to ya amsa fa in kana sa'iman in yana azumi falyusalli yayi sallah kenan idan yana azumi yayi me yayi addu'a yanzu kaga falyusalli anan ai liyad'u li sahibi ta'am sai wa mai abincin wanda ya shirya walimar abincin ko wanda ya shirya gayyatar sai ya masa addu'a Allah ya sa albarka Allah ya kaza azumi nake an fahimta ba kawai da kaje kana azumi kuma shi kenan ka kama sallah ba da haka kaga kenan a nan da can wa salli alaihim da nan kuma fa in kana sa'iman falyusalli din ma'anar sallah ce da ma'anarta ta larabci ba ma'anarta ta shari'a ba amma a istilahin shari'a a yare na shari'a in aka ce sallah ana nufin at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi aqwalin wa af'alin ma'luma muftatahatan bit takbir مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة وانا يتجي صلى إن أكتي صلى الشريعة التعبد لله شيني بوتر الله ما دوك كن سركي ين إبادة لله دان الله تعالى بأقوال دا مغنغنو وأفعال دا أيوكا معلومة سننو maganganun da ake a sallah sanannu ne ayyukan da ake sallah sanannu ne muftata hatan bitakbir kuma sallah ita ce a shari'a wadda ake bude ta da kabbara harama muftata matan bitaslima wadda kuma ake gama ta da sallama ma'an niyya amma fa tare da niyya bi shara'idin maksusa da kuma wasu sharuɗa na musamman da suka shafe ta ita sallah din an fahimta ko sallah tana da matsayi mai girma domin as-salatu min abrazi ma'anil ubudiyya حيث يظهر فيها التوجه إلى الله ت- سبحانه وتعالى والتظلل والخضوع بين يديه وال- ومناجاته تعالى بالقراءة والذكر والدعاء كما أن فيها الصلة التي تربط العبد تربط العبد بربه وتسمو به فوق عالم عالم الماديات إلى صفاء النفس وطمأنينتها ma'ana sallah tana daga cikin ibadu waɗanda suka fi fito da ma'anar ubudiyya bauta ga Allah haisu ya zaharu fi hatta wajuhu ilallah inda a cikinta za ka ga fuskantar Allah maɗaukakin sarki yana bayyana a cikin sallah wattadhallul da kaskantuwa wal khudu da wato tawadu'u baina yadayhi a gaban ubangiji wa munajatuhu ta'ala da kuma ganawa da Allah ta'ala bil qira'ati da karatu wa zikiri da zikiri wa du'a da addu'a kama anna fiha sila kaman yanda a cikin sallah akwai wata alaka allati tarbitul abd wadda take kulla tsakanin bawa bi rabbihi da ubangijinsa da haka sallah madauka- eh, sallah tana daga tana da matsayi mai girma sannan tana da kuma matukar muhimmanci wa min ahammiyatiha wa fadliha daga cikin mahimmancin sallah da kuma falalata annallaha azza wa jalla lam yufridha fil ard ka duba Allah madaukakin sarki ya farlanta aikin haji a ban kasa ya farlanta a- a- azumi a ban kasa ya farlanta sauran ibadu duk a ban kasa amma ita sallah ba a farlanta ta a kasa ba sai da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gayyata ta musamman a ƙarƙashin wata irin rakiya ta musamman aka keta sammai bakwai gaba ɗaya har shi ɗan rakiya ya ce to iya nan aka ce in tsaya ba ba ni hurumin in wuce nan ba sai ka sauka lafiya sai ka dawo ya wuce har ta wato har sai da ya je sidratul muntaha sannan aka ba shi sallah saboda muhimmancin sallah duk sauran ibadun ba a gayyaci annabi sama dan a bashi su ba amma an an, an gayyaci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa sama a rakiyar mala'ika jibril domin ya je karɓo sallah wannan yana daga cikin abin da zai nuna maka mahimmancin sallah wa inna ma faradaha fi furid- ah, faradaha fi sama domin ubangiji ya farlanta sallah a sama lailata usriya bi abdi a daren da ya yi isra'i da bawansa wa nabiyahu da annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa faradaha alaihi 50 salatan kuma farko ya farlanta masa ita sallah 50 ba biyar ba thumma khaffafaha ila 50 sannan da kadan kadan Allah ya sassauto ta ta koma guda biyar amma farkon farlanta sallah 50 ce cuf da kila zaman nan da muka yi kamar yadda na sha bada misali kila da yanzu mun yi salloli biyu ko uku muna karatun nan kawai sai a tsatsai da abin rikodin sai mu tashi mi wata sallah ba mu san sunanta ba da an da da kila sai dai in lokacin an inda ba share su ba to kila za mu san sunanta ba iya azhar la'asar magariba isha asuba ba iya su kaɗai bane da salloli ne guda hamsin aka sassauta su suka koma guda biyar waje ala ajrha hamsin amma Allah ya bar ladan ta sallah hamsin in kai biyar din mai kyau ladan hamsin din za a baka wane wane mutum Allah maɗaukakin sarki ya riga ya alkawarin zai sallah hamsin zai kuma ba da ladan hamsin din to amma saboda sassauci Allah maɗaukakin sarki ya rago su sun zama biyar amma ladan hamsin din yana nan hunna khamsun wa hunna khamsuna da aka su sallolin biyar ne amma wa hunna khamsuna kuma suna nan da ladan hamsin ɗinsu kamar yadda ya zo a cikin hadisin da imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda falalar sallah yana wato tana daga cikin afdalul a'mal kamar yadda yazo cikin hadithin ibn majah yace wa alamu anna min khairi a'malikum as-salah ku sani mafi alheri cikin ayyukan ku kwata kwata sallah ce bal as-salatu li waqtiha afdalul a'mali mutlaqa yace kai bari ma yin sallah akan lokacin ta shine mafificin ayyuka kamar yadda an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi yace as-salatu ala waqtiha ko as-salatu li waqtiha a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'asul amri al-islam wa amuduhu as-sala wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah an fahimta hadisin da imamu ahmad da tirmizi da ibnu maja suka ruwaito sahahul albani fi sahiha yake cewa ra'asul amri kan al'amari ko tushen al'amari shine musulunci wa amuduhu ginshikin al'amari as-salatu ita ce sallah gangar jikin al'amarin sallah ce an fahimta wa zirwatu sanamihi kololuwar al'amari rufin shine jihadi fi sabilillah kaga an samu foundation shine musulunci an samu gangar jiki structure ta ginin ita ce sallah sannan an samu rufi kuma shine jihadi fi sabilillah kuma sallah ita ce ƙarshen wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar lokacin da ainihin wato cutar ajali ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ibnu majah ya fitar a cikin hadisi sannan ranar tashin alkiyama sallah ita ce farkon ibadar da za a yi wa bawa hisabi a kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al-qiyama as-salah al-maktuba farkon hisabin da za a yi wa bawa ranar tashin alkiyama wato akan sallah ce ta farilla get get ne ranar tashin alkiyama get din farko sallah ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in atammaha idan ya cika sallarsa wa illa qila unzuru in ya cika sallarsa alhamdulillah zai wuce wa illa in sallar bata cika ba kila sai a ce unzuru hallahu min tadawwu ku duba shin wannan bawan nawa yana yana nafila a duba yana da CA ga dai exam ɗinsa ba ta kyau ba an samu matsala a exam amma ana buƙatar yayi CA idan akwai CA mai kyau sai a ɗauko a hada da exam sai ga kila mutum ya tashi da C ko akalla dai ya tashi da D dai ko dai ba yabo ba fallasa ko eh to amma an ya zamanto ana so a taimaka wa ɗalibi kuma ga CN nasa ko dai CN bai kyau ba ko kuma kwata-kwata ma bai CA ba kuma ga exam ya yi wanwar bayan da aka iya malami haka zai kau da kai yana kallo mutum zai sullube ya sabule ya faɗi a za a yi dama ta inda za a aga zaɗi shi ne yasa ake son kai to wai kaga nan duniya masu iya yana da amfani an fahimta to saboda haka kaga kenan a lahira ma kaga wannan haka al'amari yake na fulfulin nan da wani yake ganin ayatin da an ce ba dole bane shi ba sai yayi ba to kaji sallolin nan naka cike suke da kurakurai da tuntuɓe a ciki da gibi abubuwa ne kala-kala suke shigowa na halal na gibi a cikin sallolinmu na yau da kullum to wannan halal din gibin da ake samu wannan nafulfulin su za a dinga ɗauka ana ciccike wannan gibinin da muka samu a cikin sallolin farilla da haka Allah ta'ala zai ce a duba ga sallarsa an auna ta bata cika ba wata ta faɗa a hanya wata kuma bata kai labari ba wata kuma an samu wasu abubuwa da suka zuzzube a cikinta sai Allah ya ce ku duba yana yin nafila fahim kana lahu tsawo in yana da nafila ukumilatil farida min tadawwihi sai a cike masa wannan farilla da tadawwin sa wannan hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi an fahimta wa ma ashara ilayhi al-musannif min arkan al-islam warada musarrihan fi hadith ibn Umar radiyallahu anhu fi sahih wannan abin da ainihin mawallafin littafin ya ishara zuwa gare shi na rukunan musulunci guda biyar shi ma ya zo karara a cikin hadisin abdullahi dan umar hadisin da ya zo cikin bukhari da kuma ainihin wato muslim hadisin buniyar islamu kamar yadda muka faɗa shi yasa wani wasu wato wasu cikin malamai suka wake al'amuran da ake neman a gaggauta su ba a san a jinkirta a bari sai an jima ko a bari sai kaza sai kaza وقد نزمها بعضهم في الامور التي تتطلب الاستعجال al'amuran da su yanzu yanzu suke bukatar ba sa son a yi dan wani daga kafa ko a yi jinkiri a cikin baitukan yake cewa ta'annatu sibya sahi wajtanibil ajal wa in yaku fi sittin fatuba liman fa'al wa minha qada'u ad-dayn inda hululihi wa taqdimu mat'umin li dhayfika in nazal وتجهيز ميت والصلاة لوقتها وإنكاه أبكار وتوبة ذي الظلل ko ذي ظلل yake cewa wai ta'anna ka dinga tafiya a hankali a ta'ani min Allah wal ajala min shaitan ka dinga abubuwanka a hankali ba tare da gaggawa ba to sai zaka dace ya sahi ya kai abokina wajtani bi ajal ka nisanci in gaggawa cikin al'amuranka wa in ya kufi sittin amma idan gaggawa cikin wasu abubuwa ne guda shida faɗu ba ma da laliman fa'ala ga wanda ya gaggawa a cikin waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa ne waɗanda su kuma gaggawa ake so yake cewa wa min ha daga cikin abubuwan qada'u dain biyan bashi inda hululihi lokacin biyan in yayi ana cewa sati kuma yau sati ya cika yi maza maza ka biya wannan ba a bukatar ka tsaya ka dinga jinkiri ko ka ce a bari sai wani satin ko sai karshen wata ko sai kaza a'a shi bashi yana cikin ibadar da ake so a gaggauta biya wa taqdimu mat'umin li dhayfika da kuma gabato da abinci ga bakonka in nazala in ya sauka kar a ce kuma sai yanzu da ya sauka kuma a ce ke tashi ki dora tukunya a ya ce zai zo gashi nan zuwa kawai a shirya abinci yana sauka ana mashi shimfiɗa da abin nan kawai zuwa ajiye masa abinci to shi ma saukar abinci saukar abincin bako ko saukar bako da abinci shi ma ba a bukatar a yi jinkiri ya kwaso wahala ya kwaso yin wakila bai ma samu cin abinci ba kuma a zuwa ce sai yanzu za a abin nan a ɗora girki to wannan shi ma wata jihizu maitin da kuma shirya mutum in ya mutu shi ma ba a bukatar jinkiri ba za a tsaya cewa ai wani dan uwansa yana yana yana Abuja ko yana Kaduna a jira sai ya zo ba a'a shi ma mutum ya mutu ai an tabbata ya mutu eh kawai ai maza maza a shirya shi kawai kai shi was salatu li waqtiha kaga mun samu abubuwa nawa mun samu abubuwa hudu qada'ud dain taqdimu mad'umin li dhayfika tajhizu maitin as-salatu li waqtiha ita ma wannan ba a bukatar ba za ka zo lokacin sallah tashi kai sallah haba kai kafiye gaggawa la ba ta'ani min Allah wal ajala min shaytan a kai ne shaytan din sallah ce akai a gaggauta ta an fahimta da haka sallah ba a bukatar a jinkirta ta wata wa inkahu abkarin da aurar da wanda suka isa aure yi ma ba a bukatar a ce wani sai ta gama makaranta ko sai ta yi sai ko ko ko sai ta yi kaza ko sai an yi kaza ko sai an yi kaza inkahu abkarin kawai an fahimta yawa kawai in aka ce ta zama budurwa kuma ta samu manemi mai kwari wanda yake mai kwari ba mai kudi nake nufi ba mutumin arziki zatudin wato wato zaddin wal khuluq ko aka same shi kuma yana da abin da zai iya rike ta da shi ya kula da ita kenan kawai kana tsaya wani janye janyen abubuwa kawai shi ma ma'ana aurar da mace in ta isa aure shi ma ba a kana a ce a aurar da ita a ce ku kun cika gaggawa abin me ake yi shekara ta ba ta fi goma sha kaza ba a bari ko ta kai shekara kaza mana yanzu nan da shekara kaza ai ta kai labul kaza kaza kaza kaza a shi ma wannan wannan shine mina shaitan din wannan jinkirin mina shaitan ne an fahimta shi ma yana cikin abubuwan da malamai suka ce da ta isa aure ta samu manemin aurenta a aurar da ita wa taubati zizalal da kuma wato tuban wanda ya kuskure shi ma ba a jinkirta tuba wala yahillu lahu an yuwakhkhira taubata ko yawa jinkirta tuba shi ma baya cikin abubuwan da a ce mutum ya tuba ya ce atta'ani min Allah shi ma yana buƙatar ana buƙatar a gaggauta shi to waɗannan su ne abubuwa guda shida da mala ya ce a nan gaggawa ake so a yi ba ainihin bi a hankali ba to sai muka sai mala ya ce wal wujubiha khamsatu shuruɗin mun koma cikin karatun mu an ga gurin wal wujubiha khamsatu shuruɗin wato sharaɗai guda biyar sun tabbata ga wajabcinta ma'ana kafin sallah ta zama wajibi sai sharuɗa guda biyar sun cika in mutum ya cika sharuɗan nan guda biyar sallah ta zama wajibi a kansa na farko al'islam musulunci walbulugu na biyu balaga wal'aƙalu na uku hankali wartifa'u da milhaidu wan nifas da ɗaukewar jinin haila da jinin biki wa huduri wakatin salati da kuma halartowar lokacin sallar ya zama lokacin sallar yayi an fahimta na farko kaga al-islam fala tajibu alal kafir kenan al-asli kafiri na asali sallah ba ta wajaba a kansa wala yu'maru bi qada'iha idza aslama shi yasa in ya musulunta ba a cewa ya rama ko kun taba jin wanda ya musulunta an ce to yau shekara ka nawa da balaga yace to shekara sa 15 da balaga ma tunda yanzu kila ya balaga yana shekara 15 yanzu kuma yana da 30 a ce to fa aiki ya same ka domin sai ka ci gaba da rama sallolin shekara goma sha biyar mutum nawa ne za su musulunta aka sa wannan sharaɗin to kaga si kafiri sallah bata waje ba a kansa an fahimta kuma ba za a umarce shi ya rama ta ba in ya musulunta wa hadha fi zahir mukhalifun lima saha fil usuli أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهي واجبة عليهم وهم معاقبون على تركها في الآخرة سيما ليتي أما فوانا يا سابا وظاهرا أبن دي تبتا asali. cikin usul cewa kafiri ba sallah ba ta wajaba kansa wannan ya saba usul yace me yasa yace la'annal kuffara ai kafirai mukhatabuna su ma ana magana da su bi furu'i shari'a ga abin da ya safi rassa na shari'a an fahimta fahiya wajibatun alaihim dan haka sallah wajiba ce akan kafirai kin yi sukai wa hum mu'aqabuna ala tarkiha fil akhirah shi yasa za a yi musu uquba akan rashin yin sallah a lahira in aka ce ba wajiba bace akan su kenan ranar tashin alkiyama ruwa ta sha kenan kun fahimci wannan da kenan sallar kin yi suka yi amma wajibi ce akan su in ba haka ba to in sun je lahira yanzu da aka ce ma salakakum fi saqar qalu eh lam naku to me ya kawo lamna ku minal musallin tunda dama can kafirai ne an ce ba ta kansu shi sa malai ce a'a wannan ya saba wa asali asali su man aka yi maganar sallah hadda su in sun ki wannan kuma sun je sa yaba wa aya zakinta wa yumkinu tawfiq bi anna salata la tajibu ala al-kafir al-asli wa wujubu mutalabati mutalabati wujubi mutalabatin biha fi dunya li adami sihhatiha minhu kawai yadda za a yi to ya za a yi kenan an ce wajibi ce a kansa kuma kai ma wajibi ce akan ka sai malam ya ce a'a yanda za a hada mas'alolin ita sallah la tajibu alal kafir al asli an fahimta wa yumkinu tawfiq bi anna salata cewa sallah la tajibu alal kafir al asli ba wajibi bace akan kafiri na asali wa wujubu mutalabatin biha fi dunya da kuma wajabcin nemansa da ya yi ta a nan duniya li'adami sihata minhu wato saboda rashin ingantuwarta in yayi lakin yu aqabu ala tarki hafil akhira sai dai za a yi masa uquba akan rashin yin ta a lahira ziyaratan ala kufurhi doriya akan kafircin sa litamakkunhi min fi'li habil islam domin zai iya yiwa ya yi ta in ya musulunta amma ya ki musuluntar an fahimta da haka kenan in ma ya yi ta a nan duniya tun da yana kafirin in ma ya yi ta bata inganta ba mafhum an fahimta ko kenan kaga yumkinu tawfiq yanda za a yi tawfiqin wannan mas'ala sai ce bi anna salata la tajibu alal kafir al asli sallar ba za ta wajau ba akan kafiri na asali wujubu mutalabatin biha irin wajabcin na a neme shi yayi tafi duniya a nan duniya an fahimta wajib ba wajibi bace irin wajibcin da ke kanka amma wajibi ce a kansa domin za a neme shi da ita a lahira mafhum ba wajibi ba ce a kansa irin wajabcin neman ya yi ta a nan duniya domin in yayi ta ma bata inganta ba saboda abin da zai sa ta inganta musulunci ne kuma bai musulunta ba shi yasa za a yi masa ukuba akan kin yin ta a lahira doriya akan kafircinsa ga kafirci ga kin yin sallah wa alaihi yakunu sharɗul islam fi salati sharɗu sihhatin la sharɗa wujubin to akan wannan sai a ce wato sharaɗin wa alaihi ya kunu sharɗul islam fi salati sharɗu sihati sharaɗin musulunci a sallah sharaɗi ne na inganci la sharɗa wujubin ba sharaɗi ba ne na wajabci akwai shuruɗu siha akwai shuruɗu wujubin an fahimta da haka kamata ya kawo rashin wato rashin ba a cikin shuruɗu wujubin wujubi hala a kawo ba sai a kashi a shuruɗu sihatiha an fahimci wannan wajabcin ingancinta akwai wajabcin inganci akwai wajabcin sharaɗi Allah ya sa an fahimci karatun na biyu akwai baligi da aka faɗa fala ta jibu salatu ala sabiyin hatta ya buluga wannan muna da hadisi a kai ko sallah ba ta wajaba kan karamin yaro sai ya balaga saboda hadisin rufi alqalamu abun an thalathin ko an na'im hatta yastayqiz wa an sabi hatta yakbura aw yahtalim wa an majnun hatta ya'qil an dauke alqalamin rubutu daga mutum uku mai bacci sai ya farka karamin yaro sai ya yi mafarki ko sai ya girma mahaukaci sai ya warke ya yi hankali wannan hadisi ne wanda ke ba mu Ahmad da Abu Dawud da Nisa'i da Ibn Majah sun ruwaito shi sahahul Albani fil Irwa wasabi wa in wa in kana la tajibu alaihi sala illa anna ala walihi an ya amurahu biha ko da yake ba wajibi bace akan karamin yaro amma an wato waliyinsa kamar babansa ko marikinsa sai dinga umartarsa da ita idan balaga saba sinina in ya kai shekara bakwai tamrinan dan ya saba wa yadribuhu alaiha ya kuma doke shi akan baya sallah idan balaga asharan in ya kai shekara goma ta'adiban lahu saboda ladabtarwa a gare shi ba dan ta waje ba kansa ba wa zalika li ha saboda ya saba da ita idan balaga idan ya balaga li qaulihi sallallahu alaihi wasallam mursabi bis salati ibnu sab'a sinin wadribu alaiha ibnu ashirin an fahimta wato ku umarci yara da sallah in suna shekara bakwai ku kuma doke su a kanta in sun kai shekara goma ba sa yi kamar yadda abu dawud tirmidhi sun ruwaito hadisin daga sabra bin ma'bad wa lahu shahida na abdullahi bin amr wa sahahul albani fil irwa hadisi ne sahihul li ghairi na uku al aqal fala tajibu ala majnun ala al majnun ijma'an malamai sun yi ijma'i akan sallah ba wajibi bace akan mahaukaci saboda hadisin da ya gabata wa anil majnun hatta ya'qil sai dai malamai sun karu juna sani wa talafal ulama fi man taghatta aqaluhu bi maradin ga mutumin da hankalinsa ya gushe saboda rashin lafiya zafin rashin lafiya yasa ya fita daga hayyacinsa au ijma'in ko kuma ya suma wani abu ya buge shi haka sai ya suma au dawa'in mubahin ko ya sha wani magani na halal amma sai maganin kuma ya sa shi ya bugu an fahimta wasahihu zance mafi inganci annal muguma alaihi wanda ya suma wa nahawuhu da makamancinsa mimman zala aqalu daga waɗanda hankalinsu ya gushe la ya aqilu baya iya hankaltar abubuwa wala ya faham baya fahimtar komai fal khitabu anhu murtafi'un maganar ai sallah to shi ta an dauke ta daga kansa banda shi wa idza kana ghairu mukhatabin fi waqtiha fala yajibu alaihi ada'uha fi ghairi waqtiha idan ya zamanto baya cikin waɗanda aka yi magana a kan su sallah a kan lokaci to daga baya wanda bayan lokacin ta ya fita kuma ba za a ce zo yi ba in dai yanzu da aka ce a tsaye da sallah baya cikin wanda aka umarta saboda halin da yake ciki to daga baya bayan sallah ta fita kuma ba za a dan halin da yake ciki ya warke ko ya dawo daidai kuma a neme shi yi ta ba da aka sallah ta riga ta wuce fa in afaqa wa aqila fi waqatin amma fa in ya warke ya farfado a lokacin da yudiriku fihi zai iya riska ba da ɗaharatu bayan ya yi alwala addukula fi salati zai iya riskar ya shiga cikin sallah kafin lokacin ta ya fice lazimahu ada'u hato a nan dole ya yi ta wa amma man sakira wannan game da wanda ya maye ko ya sha wani magani na halal ko wanda hankalinsa ya gushe kai amma man sakira wanda ya maye auna ma'anis salati ko ya bacci bai sallah ba auna siya ko ya manta ta hatta kharaja waqtu har lokacin ta ya fita fa haula khassa waɗannan suna daban ne yajibu an yi sallu ma fatahum wajibi ne su sallaci abin da ya kufce musu li qaulillahi ta'ala la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun falam yubihi Allah ta'ala lis-sukuran ko lis-sakaran an yusalli hatta ya'lamu ma yaqulu fa in afaqa sallaha annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza nasiya idza nasiya ahkama salatin aw nama anha فليسلها إذا ذكرها بهذا قال المالكية والشافعية wannan shine ra'ayin malikiya da shafi'iya cewa wanda ya suma a wanda ya maye to da shi da wanda ya manta sallah da wanda kuma ainihin wato yayi bacci bai yi ta ba da hukuncin su iri ɗaya ne in ya watsake daga mayan sai ya yi ta in ya tashi daga baccin sai ya yi ta in ya tuna sai ya yi ta wannan shine ra'ayin malikiya da shafi'iya wa huwa qaulu ibn hazm kuma wannan shine qaulin ibn hazm illa anna al malikiya wa shafi'iya sai dai fa malikiya da shafi'iya farraqu baina sukur al muta'addi bihi wa sukur bila ta'addin fa in zala aqluhu bi fi'lihi wa ikhtiyarihi bi tanawul al banj aw al dawa al mukhaddir fa alayhi al qada sai dai malikiya da shafi'iya sun bambance tsakanin maye almuta'addi bihi wanda mutum yayi ta'addanci ya ganganci da shi ma'ana da gangan mutum yayi wani abu da zai yi maye wasukuru bila ta'addin da kuma mayen da ba ta'addanci mutum yayi ba kawai ya sha wani magani ne bisa al'ada baya sa shi maye da ya sha sai ya bugu to sai suka ce fa in zala aqaluhu idan hankalinsa ya gushe bi fi'ilihi saboda aikin da shi ya aikata waqti yarihi da zabin sa ya san wannan abun yana bugarwa yana sa maye ya sha bi tanawilil banj ta hanyar shan banju ko giya ko dukan wani abun nan an fahimta ko eh audawa al-mukhaddir ko ya sha wani magani mai sa maye ya sha wata kwaya cikin kwayoyin da ake sha su a bugar ko ya sha cikin magungunan mura da ake sha a bugu sai ya sha yana sane fa alaihi al-qada to su malikiya da shafi'a suka ce wajibi ne in ya farfado ya watsake ya rama sallah wa in kana bi ghairi ikhtiyarihi suka ce in ko ba da zabin sa ba wani magani aka ce ana sha an sha zai samu bacci to da ya sha ba baccin ba kawai sai kuma ya fita daga hayyacinsa to suka ce anan falaka ba alaihi ba zai rama ba in ya farfado lokacin da ya farfado lokacin har ya fita to shi ma ba zai rama ba ya shiga cikin hukuncin masu mai suma da wanda hankalinsa ya gushe da hauka da sauransu su sun bambance tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu an gane bambancin wa ikhtarahu al-allama ibnu uthaymin kuma wannan ra'ayin shine sheikh wato uthaymin ya zaba Allah ya ji kansa da rahama to sai mu tashi to ina ganin irtifa'u damil damul haidi wan nifas wannan dama ijma'in malamai ne cewa anna salata marfu'atan anil haid wan nufasa ko jinin haila in mace tana yin sa ko jinin biki an dauke mata sallah na biyar kuma shine dukul waqatin salati shi shigan lokacin sallah shine sharadi na biyar da ya kawo ko wannan shi ma kaga muna da aya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam kad bayyana mawaqita salah yayi bayanin lokutan sallah talaqiyan min jibril alaihi salam fala tasihhu qabla waqtiha al muaqqati laha da aka sallah ba ta inganta in aka yi ta kafin lokacin da aka iyakance mata wata juzu ba da bi uzurin shari'i amma tana halatta a yi ta bayan lokacin ta ya fita amma idan da uzuri irin na shari'a mu'tabar wanda shari'a tana irin la'akari da wannan uzurin kama sai a ce kamar yadda bayanin zai zo sai mu tashi wata jibu bi awwalin waqati wujuban muwassa'a insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana